أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih da take garin nan niyami nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 190 wato da bakwai kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي mun kai ƙarshen suratu luqman a cikin waɗannan littattafan mun kai ƙarshen suratu rum afwan za mu shiga cikin suratu luqman sai lokacin lokaci muna halinsa to kamar yadda muka saba muna yi zanyin istidraki akwai ta mas'ala mu dan yi bayani kan ta sannan mu dora a inda za mu tashi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya kafin mu shiga cikin karatu na suratul luqman akwai mas'ala ta 846 wato mas'ala ta 846 a cikin littafin asilatul qur'anil majid ya mun manta da mas'ala guda biyu da kamata mu istidraki wajen inda kawo Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah shi ya halicce ku daga rauni thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa sannan ya sanya bayan wato rauni karfi thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba sannan ya sanya bayan wannan karfin kuma tsufa da furfura suka zo to anan wannan yana nuna mana cewa wato kamar abin da suke kira cikin ilmu tarbiya ilimi na tarbiya dan adam lokacin da aka halicce shi min da'fin ko min da'fin qira'o'in da suka yi bayani mun yi bayanin su wato Uh, rauni biyu ne akwai rauni na kwakwalwa akwai rauni na jiki lokacin da mutum yake uh, karami yana da waɗannan raunukan guda biyu rauni guda biyu to shi yasa da ya fara girma ya fara girma sai ya zamanto da kwakwalwarsa da tunaninsa kenan karfinsa na kwakwalwa da karfinsa na jiki tare ne suke aiki shi yasa yaro da ya ga abu sai ya zo ya ce zai taba shi yasa an kace yaro bai san wuta ba sai ya dawa ina fata an fahimce ni to kaga ana nan ana nan thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan bayan rauni sai Allah ya kawo karfi ma'ana sai ka iske lokacin da mutum yake karami afwan lokacin da mutum yake karami kwakwalwarsa gabansa suna rigan mi suna rigan wato yana cikin raunin hankali da raunin jiki amma eh, gabansa suna rigan kwakwalwarsa aiki shi yasa in ya ga wuta sai ji ya taba sai ya ji zafin ta sannan yake yin kuka lokacin da mutum ya kama girma ya kai balagagge shekara 18 zuwa abin da ya kama da haka to nan kuma da gabansa da tunaninsa tare suke aiki shi yasa idan yana tafiya ga ya kamata ya bugi katanga kawai sai ga ya bugi katanga ya bata pam saboda wannan lokaci da kwakwalwarsa da hankalinsa da gabansa tare suke aiki idan ya ga dama yana ganin ya kamata ya dugguji tsoho sai ya dugguji tsoho ya ta zuwa sha'aninsa ya dugguji tsohuwa shi yasa idan mutum ya kai wannan lokaci sinnul murahaqa malaman tarbiyya suke cewa sai an bi a hankali saboda lokacin da mutum ya kai sinnul murahaqa wato wato bugu ko kuma tsanani baya yi dole sai an bar shi saboda kwakwalwa ta kai wani lokaci kuma lokacin da mutum ya fara girma musamman ɗa namiji ya fi son ya bar gida ya ɗan rinka tafiya yana mu'amala da abokanansa to kada a matsa mishi haka abokanan mace idan ba waɗanda an san ba na gari bane idan ta ɗan yi mu'amala da su kaɗan ba mai yawa ba kada a ce za a hana ta motsi kwata kwata ɗari bisa ɗari domin da lokaci ɗan adam yana buƙatar mi yanzu ya bar buƙatar gida ɗari bisa ɗari yana ƙarami yana buƙatar mahaifiya ko da yaushe tana kusa da shi ya ɗan kama girma ya fara neman abokanai kuma kuma ya fara girma har ya kai inda zai iya fita ta wannan lokacin zai iya dan mu'amala da abokanansa waɗanda suke nagari ba wai munana ba to sun maji alamin ba'di za'fin quwwa sannan kuma bayan dan adam girma ya kama to nan zai zamanto kuma yanzu hankalinsa da an kai shekara arba'in haka zaka ga hankali yana gabatar yana gabatar gabbai saboda raunin ya fara zuwa kuma sai zamanto kafin ya aikata wani abu sai yayi mi sai yayi tunani shi yasa za ku ga annaba mafi yawanci shekara 40 ne Allah yake ba su annabta wala ma balaga ashuddahu wastawa atinahu hukman wa ilma cikin ilimin tarbiyya suna ka irin waɗannan theorikin an-nazariyat ya kamata a duba cikin alqur'ani irin waɗannan abubuwa suna nan kuma Allah ya faɗi dai yadda dan adamu minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a ko likai la ya'lama min ba'di min ba'di ilmin shay'a a cikin suratu al-hajj an ƙara min ga ga alarmu mai hadda alqur'ani abu na ƙarshe wanda zan ƙara da shi nan da cikin wannan mas'ala ta 846 inda Allah subhanahu wa ta'ala kawo inda malam ya kafa hujja da kissa ta annabi Nuh wa nasarnahu min alqawmi alladhina kadzabu bi ayatina akwai mas'ala da ke tana da muhimmanci can cikin suratul a'raf inda malam ya kawo aljam'u bainal qisas da cikin kuma suratul taha ya kawo ya za a yi ayi aljam'u bainal qisas to akwai wata mas'ala nan ya kawo kissa ta annabi Nuh duk da yake ba kan wannan mas'ala take ba amma mas'ala ce mai muhimmanci shine cewa yana da kyau ga mai tafsiri ga mai son ya fahimci ayoyin alkur'ani in ya zo ga kissa ko hukumce hukumce ya tabbatar da ayoyin da suke da alaka da su ya tattaro su gaba daya kai ya fitar da hukunci ko na aƙida ko na shari'a bai tattaro duka mas'alolin ba da ayoyin sai zamanto zai ba da hukunci ne wato mi a gurgunce wannan abu na farko kenan abu na biyu shine cewa kissoshin da suka zo cikin alkur'ani can an faɗi can can ba a faɗi wannan ba sai ka haɗa su abu na gaba shine tartibin kissoshin alkur'ani ba tsari guda ne ba sun ka zo cikin alkur'ani shine masalar da nake so ƴan uwa su fahimta wato alkur'ani in ya bada kissoshin annabawa wani lokacin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya hankalta ma zai kalli zamanin su zamanin da suka zo wane ya zo kaga galibi ana farawa ne da annabi nuhu cikin arab sai ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi cikin hudu yace wala qad arsalna nuhan ila qaumi kaga wannan ya nuna tartibu zamani daga kissa ta annabi nuhu wani lokacin sai kaga ya kawo kissa ta annabi hud ina fata mun ne daga kissa ta annabi hud sai ga ya kawo kissa ta annabi salih misali to kuma za ku ga annabawan kansu suna ba mutanen su labari kaga annabi hud me yace wa mutanensa wazkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuh ku tuna Allah ya sanya ku masu mayawa bayan mutanen Adamu kaga a zamanance wannan ya nuna cewa ta fuskar zamani mutanen Adamu sun gabaci mutanen mi sun gabaci mutanen Adawa sannan kuma annabi Salih yace wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura kaga shi ma ce mutanen shi wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a kaga Allah ya sanya ku masu mayawa bayan mi bayan Adawa To kaga wannan yana nuna cewa a tartibu zamani wani lokacin Qur'ani in ya kawo kisoshi sai ya hankalta ma zamani. Ina fata ana fahimta ta. Ya hankalta ma zamani domin mi domin zamani wani lokaci ta jerin kisoshin ta nan ne anka anka anka hankalta ma. To bayan su sai kuma an ka kissan Annabi Shu'aib. Bayan Annabi Shu'aib kaga sai an kaso cikin suratul Araf sai an kace summa ba'athna min ba'dihim Musa. Wannan ya nuna Annabi Musa bayan su yazo kaga nan Qur'ani yana hankalta ma az-zaman zamani. yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan da kyau to haka ma a cikin suratul yunus ya ce kuma ba asna min ba'dihim musa kaga bayan waɗannan annabawan Allah turo annabi musa ma'ana zamani an ka hankalta ma to amma kuma wani lokaci in sai ka duba ka gani wani lokacin ba zamanin Allah ya hankalta ma ba wani lokacin ana son ne a hankalta ma maudu'in da sura take akan shi sura tana bayanin misali tauhidi ko gwagwarmaya ko wani abu ko kuma a'a ana son a hankalta ga wanda aka fara magana kan shi sannan a je zuwa ga wani shi yasa in ka duba a nan kissa ta annabi Ibrahim ta gabaci kissa ta annabi Nuh a cikin suratul anbiya'i an gane ko da an ka kazance annabi Ibrahim wal qad atina ibrahima rushdahu min qablu nan min qablu ana nufin gabanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma sai an ka zo ga annabi Ibrahim sai an ka ce wa nuhan idna da min qablu shi ko Nuhu ya kirayi Allah kafin annabi Ibrahim ya kira Allah. Kaga nan ba zamani an ka hankalta ma ba, nan an hankalta ma an fara da kissa ta annabi Ibrahim domin shi ne mutanen Makka suke jayayya suke cewa nasu ne, sannan an ka ci zuwa kissa ta annabi Nuhu. Nan ba a hankalta ma a tartibu zamani ba. to shi yasa ɗalibin ilimi ya hattara ba kullun ne Qur'ani yake ɗaukar zamani bai ce nan cikin wagga kissa an kawo ne ko ko wani lokacin ga an kawo adawa sannan aka kawo samudawa wani lokacin ga an kawo samudawa sannan aka kawo adawa kazzabat samudu wa adum bil qari'a kaga samudu sun ƙaryata sannan kuma da adawa ina fata an fahimci ni to sannan kuma in an ka diba su adawan sun rigai mi sun rigai samudawa domin ya ce wadkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin in ji annabi salih to kaga yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci cewa a'a da mawdu'in da sura take magana a kansa ina fata an fahimci ne wani lokaci ya kawo kissar annabi Musa sannan ya kawo kissar kaza in in wani lokacin ba zamani an ka hankalta ma ba abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske ɗalibin ilimi ya fahimci wannan kuma ko cikin kissa guda wani lokacin ba ana hankalta ma kissar jerin ta ba wani lokacin qur'ani zai iya ka abinda an gaba ya kawo shi baya abinda an baya ya kawo shi gaba sannan ya ci gaba da bayani kaga kissa ta annabi yusuf shi yasa cikin kissa za ku ga akwai an shafe waɗansu wurare daban-daban waɗanda ba a da buƙatar sai an kawo su yanzu misali kissa ta annabi yusuf da an ka zo an ka ci abin nan وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيأنكتي ولما بلغ أشده lokacin da ya kama karfinsa atainahu hukmun wa ilma mun bashi hukunci mun bashi ilimi wa kadhalika najzil muhsinin sai Allah ce wa rawadathu allati huwa fi baitiha wanda yake ginta sai ta neme shi shin yana annabi ta neme shi koko kafin ya zama annabi kaga nan Qur'ani ba yana so ya nuna maka cewa ba a'a wannan lokacin ya riga ya zan annabi ne ba ina fata ana fahimta ta to kaga tana yiwa nan ya nuna maka dai annabi ne kuma ila ya samu karfin shi sannan aka cigaba da waka kissa kamar an dan yi wani wato i'tirad ne an ka kawo wani bayani misali kuma zan bada nan bayar da biyu kissa annabi Musa Allah subhanahu wataala da ya faɗi annabi Musa an hana mishi shan nonon abin nan mata in ba mahaifiyarsa ba wa haramna alaihi almaradi min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuruna lahu lakum wa hum lahu nasihun sai Allah ce faradadnahu ila ummihi mun dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta qarra ainuha dan ta samu natsuwa wala tahzan kar ta bakin ciki wali ta'lama anna wa'adallahi haqqun ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne walakinna aktharuhum la ya'lamun mutane da yawa ba su da sani sai Allah ce walamma balagha ashuddahu lokacin da ya kama karfin sa wastawa ya daidaita to kaga can cikin suratu yusuf aka kawo wastawa ba kadiba cikin littafin balaga kaga kadiba cikin at-tahrir wa tanwir da sauran littafai na balaga ta alqur'ani kaga me yasa shi annabi Musa an ka kame shi wastawa annabi Yusuf ba aka kame shi wastawa ba ina fata ana fahimta ta akwai maganganu daban-daban wasu na ganin a an shafe wasu tawadin ne nan kuma a ambace shi ala ayyati hal sai Allah ce atina hukuman wa ilma mun bashi hukunci mun bashi ilimi wa kadhalika najzil muhsinin mun bashi ilimi mun bashi hukunci ai mun bashi hukunci mun bashi ilimi kina annabta wa kadhalika najzil muhsinin an gane ko lamma balagha ashuddahu wastawa atina hukuman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin sai Allah ce wa dakhala almadinata ala hini ghafla annabi Musa ya shiga cikin gari akan lokacin rabkana wasu kace lokacin baccin hantsi ana tsananin zafi ana abin tambaya shin annabi Musa a wannan lokaci da ake cikin lokacin rabkana ina fata ana fahimta ta wannan lokacin ba annabin Allah bane domin annabi Musa wannan lokacin sai bayan ya kashe wancan baqibti ne har bayan ya tafi ya je ya zamna a Madiyana a wajen wannan dottizo duk da yake sun ce annabi shu'aibu ne amma zance mafi inganci an ce ba annabi shu'aibu bane tunda Allah ce bayan kissa annabi shu'aibu da sauran annaba a cikin suratul araf sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim musa kidan bayan suna annabi musa ya zo amma dai madina ne annabi musa ya tafi kuma wajen wani dottizo mutumin gari na gari sai Allah ya ce wa dakhal madinata kaga lokacin da ya kashe mutum ne yayi gudu ya je daga baya ne Allah ya tura shi yanzu annabi to kuma ne yanzu wala ma balaga ashuddahu wastawa atina hukma wa ilma i'tirad ne an kai an gitto shi ne a cikin kissa to in baka fahimci wannan ba sai ka ce kissoshin qur'ani a cakule suke ko ka ce a'a can an fara da kissar wani sannan an ka kissar wani in nan wani lokaci a hankalta ma zamani wani lokaci a hankalta ma ga annabin da ake magana kan shi sannan a je zuwa ga wadansu annabawa an dauko kissar annabi Ibrahim a cikin suratul an'am sai da an ka an ka ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha ko narfa'u darajati man nasha qira'u daban-daban inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina sai an ka ce wa nuhan hadaina min qabl kaga saboda nan kissa annabi ibrahima ake akanta shi annabi ibrahim kuma shine mutanen makka suke kokarin lakewa su ce nasu ne Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin to tunda ana zancen tauhidi ne an ka zancen annabi ibrahim sai sa an ka daga an ka ce wa nuhan hadaina min qablu shi annabi nuhu an shiryar da shi ma'ana akan tauhidi yake kafin ma annabi ibrahim to in baka fahimci wannan ba ba gane yadda qur'ani yake jero kisoshi ba yake tafiyar da su sai ka je kai tabanna mai yawa ko a zo a kawo maka wata mas'ala a kawo maka shubha wadda kai baka sai da zaka karewa ba a ce maka annabi Musa lokacin da ya kashe mutumin nan ba annabin Allah bane sai ya ce a'a Allah ya ce walan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin wa dakhala al madinata kaga sai ka zo ka cakuda a'a nan i'tirad ne an kai kawai sannan an ka ci gaba da bayani ya kamata mu fahimci wannan wallahu ta'ala alam to ina ganin wannan shi ne abin da zan iya cewa game da waɗannan mas'aloli da a karkashin wannan mas'ala yanzu za mu tashi ne a cikin suratul luqman a waɗannan wato abin nan za mu fara ne da littafi na as'ilatul qur'an al-majid suratul luqman ya sa number 1 mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi in ka duba number 1 ya kawo bayani yace in ka diba zaka gani summiyat hadhihi sura an sanya wannan sura bi idafatiha ila luqman an danganta ta zuwa ga luqman wani bawan Allah wasu sun ce annabi ne wasu sun ce bawan Allah ne na gari to amma dai babu nasi karar cewa annabin Allah ne wasu kuma sun ce a'a shi kadai na annabi wanda an ka taba yi baki ba taba yin annabi baki ba in ba shi ba wannan kuma babu wani dalili akan shi wasu sun ce kuma mai sai da nama ne ai shi Luqman sai da nama yake yi ba wani dalili kuma kan cewa annabi Luqman Luqman yana sai da nama ko abin nan iyaka dai shi dai bawan Allah ne na gari ka dauki wa'azi daga abin da Allah faɗa cewa annabi ne ba annabi bane don Allah ya ce al-hikma hikma wani lokacin cikin Qur'ani tana nufin ilimi da bayani da kuma hikima ta bayani da kuma hukunci wani lokacin hikima tana zuwa da ma'ana ta annabta to anan babu wani dalilin da yake nuna cewa shi annabi ne kamar kalma ce ta rahma wani lokacin tana nufin annabta wani lokacin tana nufin ba annabta ba da haka irin wannan babu wani dalili sai an samu dalili karara abin nan amma dai a ɗauki wa'azi daga abin da ya bijiro na bayani karkashin abin da ya kawo to yake cewa li'anna fiha dhikru luqman wa hikmatihi domin a cikin surar akwai dhikra luqman ambaton annabi luqman ko mu ce bawan Allah luqman wa hikmatihi da hikmarsa an gane ko dhikra luqmanu wa hikmatuhu an face hikimarsa an gane ko wa jumalan min hikmatihi ko ku almuhimmu dai nan ya kamata wa jumalun min hikmati ya kamata a ce li'anna fiha dhikra luqman wa hikmatahu yawa akwai ambaton luqman da hikimarsa wa jumalan min hikmatihi da kuma jumloli ma'ana wato nau'uka na hikmomi allati addaba biha ibnahu wadanda ya dansa wato ladabi walaysa laha ismun ghaira walaysa laha walaysa laha wannan sura ba ta kasance ba tana da ismun ghaira hadha ism wani suna in ba wannan suna ba wa bi hadha ism urifat da wannan suna an kasanta bainal qurra tsakanin alqurra mato malamai na sanin qira'ata alqur'ani wal mufassirin da kuma malaman tafsiri da ba qurra malaman qira'a suna kula ne da yadda za a karanta lafazi da riwaya shi da tabbata shi da ada su kuma mufassirin suna kula da ma'ana ta alqur'ani ولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بان سامو با على تصريح به an gane ko akan tasrihi da wannan suna kenan fi ma yurwa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da abinda an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sanadin maqbulin da sanadi wanda yake ana karɓar shi kenan tana yiwa ya ga wasu sanadda amma dai bai ga wani sanadi ba wanda ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira ta suratul luqman yace to alifun ha'un ai intaha ake nufi min at-tahrir wa tanwir daga at-tahrir wa tanwir ibnu ashir kenan ibnu ashur at-tunisi shine ya faɗi wannan magana to kaga wannan shikenan kaga shi ya nuna cewa lam aqif kaji amana ta ilimi ban tsayu ba ba shi ke nuna dan ban gani ba babu shi amana ta ilimi wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu gane mun faɗa cewa duk surorin nan gaba ɗai tunda sahabbai sun kai ittifaki suka sanya musu suna a lokacin da sayyidina Uthman ya rubuta alqur'ani jam'u na ƙarshe wannan ɗai ya isa zamanto sanadi ne na waɗannan surori don bai yiwuwa sahabbai su yi ijma'i akan abin da ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ba kuma musamman abin da ke da alaka da alqur'ani kai tsaye to da haka wannan ma shi kadai ya isa kenan dan an samu sanadi a ko ba a samu ba wannan abin da sahabbai sun kai shi kan shi sanadi na ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam to mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 849 malam yace fa in kila idan an ka ce kaifa yahillu al-ghina'u ya za a yi waka ta halatta ba da kaulihi bayan fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari lahawal hadith akwai wanda zai sai lahawal hadith zance na wasa na shagala kinan alhadithul lahini kinan al'aya suratul luqman aya ta shida wa qad qala al-wahidi al-wahidi ya ce fi tafsirihi a cikin tafsirin sa an gane ko fi tafsiri wasitihi kenan tafsiri ne da ake kira al-wasit na imam al-wahidi aktharul mufassirina mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi cewa ala anna al-murad abinda ake nufi bi lahwil hadith da kalmar ta ce lahwil hadith al-ghina'u shine wato waƙe-waƙe an gane ko an ka ce al-ghana'u ita ce wadata ina fata an fahimci ni duk da yake wadansu malamai sun ce alghuna'u shi ma ana nufin wato wato wato wake wake yace to wa, wa ruwiya warawa huwa aidan shi kanshi imamul wahidi yayi riwaya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annahu qala yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa shine Allah subhanahu wataala kenan ma rafa'a rajulun qattu aqidatahu mutum bai taba daga aqida ba asalin aqida shine wato dan abin nan na wato da yake kan zakara wato wannan dan naman farja da yake abin nan kan kan zakara aqira to nan amma ana nufin rafa'a rajulun qattu aqidatahu mutum ya daga wato wannan abin nan nashi domin zakara inda zai kuka zai daga kan shi ne to wannan gashin nashi ko mu ce wannan naman naman ta sunan shi da yaren Hausa naman da ke saman kansa shi ne ake kira aqila kenan mutum ba zai daga muryarsa ba ya taganna ya zamanto yana wa yana waka domin nan waka ake nufi ba waƙe ba domin ash-shi'ru daban al-ghina'u daban illar tadda fihi face sai yayi ya to irtadda fihi shaytanani sai shaydan biyu sun dawo cikin jikin shi sun dawo masa yadribani bi arjulihima suna buga kafafuwan su kenan da ƙasa ala zahrihi akan bayansa wa sadrihi da kuma kirjinsa hatta yaskuta har sai in yayi shiru ina fata an fahimce ni kenan da an samu ya fara bugawa kenan shedanu za su zo suna buga bayan shi da kirjinsa suna ƙara mishi wato kuzari mai taƙaƙi wannan hadisi yake cewa wato wannan da'ifun jiddan in ka diba cikin namba ta 3 ya kawo shi ce hadisi ne da ke da'ifi musnadul harith in ka diba cikin musnadul harith da'ifi ne akwai kuma ka diba zawaid na al-haythami majma'u zawaid na imam al-haythami da kuma al-muhalla ibn hazm duk da yake rubuta al-muhalli ne amma al-muhalla ne sunan littafin yalla masu buga littafin suka yi kuskure bi isnadin wahin da sanadi wanda yake da'ifi ne to wannan ya nuna cewa wannan hadisin cewa in mutum yana daga murya shaidanu biyu za su zo guda yana buga kirjinsa guda yana buga bayansa wannan hadisin bai inganta ba wa qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yake cewa min kibar tabi'in wa mujahid da mujahid ibn mas'ud da abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma lahwal hadisi abinda ake nufi da lahwal hadisi ina fata an fahimce ni sun ka ce wallahi abinda ake nufi da shi alghina'u nan magana mai shagalar wa wato ana nufi da ita kenan waƙe-waƙe washtira'il al-mughanni wal mughanniyati bil mal shine kuma mutun shi sai ishtira'ul mughanni mutun ya sai mawaƙiya an gane ko wal mughanniyati al mughanni ya sai mawaƙi tunda wancan lokaci akwai bayi waɗanda suna da murya sai ana sayan su don muryar su wal mughanniyati da kuma mai waka bil mali a sai su da dukiya kina an ce ka saya ko ka bada kuɗi an gane ko ka sai mawaƙiya ko kuma a gayyato mawaƙiya a bata kuɗi duk shina iya shiga cikin wato sayan wannan abu domin kamar gayyato ta koda baka saya ba tun da yanzu zancen bauta ma ba dole bane sai ya kawo amma dai yanzu ma mafi yawancin waɗanda gayi ba bayin na ba amma dai banna ce suke aikatawa warawa aidan waruya ina ganin haditha warawa aidan hadithan akhar kenan shi ya ruwaito wani hadisi na daban Imam al-Wahidi kenan yayi atafi na kan shi akhara wani hadisi na daban anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musnadan wanda an danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine musnad wato hadisi wanda an danganta shi ya kai kenan domin an ce munqata wanda ya yanke ni shi yasa ake cewa musnad Imam Ahmad musnad kaza musnad kaza to an ce musnad akwai wanda an danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu cewa abinda ake nufi manzo Allah sallallahu ya ce qala fi hadhihi al-aya ya ce a cikin wannan aya wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith daga cikin mutane akwai wanda zai sai magana wadda take mai shagalarwa Luqman suratul Luqman al-la'ibu an gane ko shine wasa wasa wasa wal batilu da kuma ƙaryace ƙaryace maganganu na banza kenan kathirun nafaqati mai yawan ciyar da dukiya ne samhun fihi mai yin rangwame ne a cikin wato wannan ciyarwa dama wajen banna shi dan sai ya ce a sa dukiya a sa lokaci kuma ba a gajiya cikin banna da tambada da ragaita amma cikin aikin Allah sai shedan ya tsoratar da kai Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan yana muku alƙawalin talauci ma'ana yana tsoratar da ku da talauci in za ku aikin Allah shi yasa duk an ka tashi aikin Allah sai ga an yi wata ɗaya wata biyu wani lokacin shekara biyu shekara uku ana ta neman taimako abin yaƙiya amma sai ka ji wani ya ba da kuɗin aikin da za a yi wani aiki na shashanci waɗanda sun lumka waɗancan so ɗari to shaidan ne yake wannan aiki yana kotsar da mutane dan haka ya idu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsha sai umurce ku da aikata wato al fahsha to dan haka dai shi wannan mutumin kamar yadda wanga hadisin da suka kawo kathirun nafqati mai yawan ciyar da dukiyar shi ne samhun mai yin rangwame ne sauki fihi a cikin sawar dukiya wajen wasa da banna la tatibu nafsuhu bi dirhamin yatasaddaqu bihi amma rayuwarsa ba ta jin daɗi a ce ya ɗoki dirhami ya bayar shi yasa ya fi son ya ga dukiya ta tafi wajen mawaka da kuma karuwai da da, mazinata da yan luwaɗi da mutanen banza su ne za su ci dukiyarsa hatta da mahaifansa da suka haife shi wani lokacin ba sa cin amfanin sa mai takikin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yan kaddiba nan ba ta biyar kinan san kem numero yace azahu suyuti imamu suyuti ya danganta wannan hadisi fi durrul manthur في الدر المنثور أتكل التافن الدر المنثور إلى إلى ابن مردويه زوج ابن مردويه من حديث ابن عمر نحديث عمر مرفوعا مرفوعي nan bai kawo wani ƙarin bayani ba akan shi to da yace ya danganta shi marfu'i ya inganta bai inganta ba bai ce qala ba an gane ko sannan kuma yace warawa aidan hadithan akhar ya ruwaito wani hadisi daban musnadan wanda an danganta shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kenan imamul wahidi yake nufi annahu qala cewa ya ce man mala asam'ahu min ghira'in wanda ya cika jin shi an gane ko da da da wake-wake ma'ana jin jin jin wake-wake kenan an gane ko ya cika kunnen shi da jin wake-wake lam yu'zan lahu ba za a yi mishi izini ba an yi sama a sautar ruhaniyi na yau malkiyama ba zai jin sautin ruhaniyi na ba ranar tashin alkiyama ƙila sai aka tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man ruhaniyuna su wane ne ar-ruhaniyun qala qurra'u ahli aljanna su ne qurra makaranta na aljanna wanda za su karanta qur'ani to ko da an ce za a karanta Qur'ani ai ba don ibada bane aljanna wani sauti ne to wannan hadisi dai a takaice wato hadisi ne da'ifi in ka diba nan ba ta shidda shi mai tahqiqin wanda littafi ya kawo yace auradahu al-hakim at-tirmidhi imam at-tirmidhi shi ne ake kira al-hakim ya kawo shi fi nawadir al-usul a cikin littafin sa nawadir al-usul an sahal bin walad abi musa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakarahu hadha mursalan kina ya ambace shi mursalina bai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ya tsaya ga abi musa to irin wannan dole sai an yi tahqiqi a duba a gani tunda abu ne wanda gaibi bai wato gaibi ne ba yadda za a yi shi Abu Musa al-Ash'ari ya zama to ya sa abin da zai faruwa a cikin aljanna kenan in ya inganta lahu hukumur raf'i in kuma bai inganta ba sai a aje shi anan to waɗannan su dai ne abinda malam ya kawo kenan a tambayar da malam yayi da farko ya za a yi a ce waka ta ta halatta ga wanda ake yi kiɗi-kiɗi ba waƙe ba wanda ake yi da baki shi waƙe kawai ana hankalta ba ma'anar da ya ɗauko shi'ir kenan in ma'ana ce ta gari babu matsala in kuma akwai batsa da wani abubuwa bai halatta ba to shi algina ko da da an sa kayan kiɗa to shi kenan wannan ta riga ta zamanto babu shi wanda tun lokacin jahiliya ana kiran su waɗansu irin su asha sannajatul arab sannaja shine wanda yake da ɗan abin bugawa kamar garaya ko kwantagi ko abin da za a cewa gitar a wannan zamani to an ce ya za a yi a halattar da domin waɗansu suna cewa lahawul hadisi nan ba waka ake nufi ba wanda ake kaɗe kaɗe ga magana dai ya kawo ta daga na farko ya kawo hadisai sannan kuma ya kawo maganganu daga Sa'id ibn Jubair da Mujahid da Abdullahi ibn Mas'ud duk da yake asar na Abdullahi Mas'ud an ce sanadinsa akwai kalama an dan yi sabani almuhimmu dai duk mafi yawanci magabata da waɗanda hadisan da ba ake cewa ba su inganta ba ɗin batun da ya kawo hadisai wanda galibi an ce ba su inganta ba da kuma magana ta salaf waɗanda suka fassara duka sun fassara waƙa ake nufi to za ku ga yanzu in kun ka duba kamar yanzu akwai wanda suke halatta jin waƙa da sunan cewa wannan abu ne wanda yake makruhi ko kuma su cewa ai ba wannan waƙa ake nufi ba kawai waƙa inda ba ta ɗauke da ma'ana mummuna ana iya a saurare ta akwai fatoyi daban-daban na malamai na da irin su ibnu hazm za ku ga suna da irin wannan fatawa kuma zamanin nan ma za ku ga wasu malamai sun ba da irin waɗannan fatawoyi da suke nuna cewa ana iya ayi wanda kuma tarko ne wanda za ku ga kasashen turawa suna kada kasashen musulmai a cikin irin waɗannan abubuwa domin idan ya zamanto za a yin konser a je a yi konser a kasashen turawa kuma a zo kasashen musulmi a ce halatta ne a ba matasa dama su yi konser su je su ɗauki wani kafiri ko wani ɗan daudu na duniya ko ɗan maɗigo a ɗauki kuɗi a je a zuba miliyoyi makudan miliyoyin da matasa suke amfanuwa da su maimakon su je su sai ka abin da zai amfani su su yi karatu kuma a zo a halatta wannan wanda tarkon kuma ya kai hadda wanda ya taɓa da sallah a masallacin makka ɗaya daga cikin limaman sai da je ya bada irin wannan fatawa turawa suka ji daɗi an yi bada irin wannan fatawa ɗaya daga cikin kuma limamai ya yi masa raddi yake cewa kenan idan an zo kiyama wanda ya saurari wannan muzika ɗin ko music ko musika in Allah ya tambaye shi ranar tashi alkiyama me yasa kake sauraron music yace zai ce malam wani shi ya bani fatawa kenan ko don haka ranar tashin alkiyama akwai akwai magana Allah kai mu da tsari bana son sai na tsawaita kan wannan mai so da ya koma cikin littafin الدر المنثور في التفسير بالمأثور طبعا تدار الهجرة يجا دكان آثار كند أن كاو دومي إمام السيوطي كاو آثار ما يسوكم يكوما تكين واتو التفسير إن ابن جرير الطبري مسمى طبعا ود أنك تحقيق أنت تحقيق إن عبد الله بن محسن التركي أستاذ الدكتور عبد الله بن محسن التركي وند يتأذى ما شو مجلس معلمي الدنيا ده كما تحقيق إن محمود شاكر ده تحقيق إن أحمد شاكر ده كما تحقيق إن أستاذ الدكتور حكمة بشير دودي كي بيقاري با يا سنينا أما أنا نغا تحقيق إن تفسير إن ابن جرير الطبري منا فتا الله باشي يكون يقاري sannan kuma akwai wato tahqiqi na ibnu kathir wato wanda shi ustaz Dr. Hikmat Bashir yayi sannan kuma akwai mawsu'atu tafsiri bil ma'thur wadda ta tattaro athar ita ma nan ga dalibin ilimi zai iya dubawa yaga abin da malamai sun kace wallahu ta'ala a'lam to kenan wannan ba zai sawar abin ya halatta ba yace to qala ahlul ma'ani ma'abuta sanin ma'ana wa yadkhulu fi hadha sun kace kenan yana shiga cikin cikin wannan kullu man ikhtara lahwa walla'iba duk mutumin da ya zaɓi Allahwa abinda zai shagaltar da shi na shagalce-shagalce walla'iba da kayan wasa wal mazamira da mabosara in ji malaman zauri wato mizmar kenan abinda ake busawa an gane ko mazamir jam'i ne na mizmar an gane ko kuma ana ci mishi mazmur wal ma'azifa da kayan kiɗe-kiɗe wanda ya fifita su an gane ko domin hadisin da ya zo da sahih bukhari wanda yake cewa mutane za su zo suna halatta al ma'azif su halattar da alhir wato alhirru nan da kasra ne da ha karami ana nufin wato al'aura mutane za su suna halattar da al'aura za ka iske yanzu waɗansu suna ƙoƙarin su halattar da al'aura da Allah ya haramta ta bayan misali nikahul muta a wajen 'yan shi'a suna suna ta ƙoƙari sai sun yada shi saboda kaga irin wannan zai sa karuwan turai su shiga addini musulunci da sunan shi'anci kuma su ci gaba da sana'a su suna samun kuɗi auren awa uku auren awa hudu da abin da ya kama da haka kuma waɗansu rinka ba da fatawar halattar da duk wasu abin nan ga aure an san da auren nan bai mutu ba sai a je kawai a yi ƙarya a ce aure ya mutu a je a ɗaura aure kuma wani ya bada fatawa irin hakan ga almuhimmu da za a halittar da alhir farjujukka wal ma'azif kuma suna halittar da alma'azif yan ce alma'azif shine abubuwa na kiɗa to ga wannan hadisi hadisi ne wanda shi karara ya bayanin cewa waɗannan abubuwa haramun ne amma su ibnu hazm sai su a hadisi ne wanda yake ai mu'allaq ne imam al-bukhari ya kawo shi alhali mu'allaqat ne imam al-bukhari ma a wajen malaman hadisi suna da abin ga sannan an ka dibi wadansu hanyoyin hadisin ma yana da wadansu hanyoyi ba sai wannan hanya ba in ka diba cikin wani littafi wato hijjatul wada ta ibnu hazm tahqiqi na abu suhaib al-karhi yayi bayani an gane ko kan yadda ibnu hazm wani lokaci yake wasa da athar muqaddima kin tana da muhimmanci kwarai da gaske sai kaga ga hanyoyin da ake bi a gane wani lokacin ma athar kin in wannan bata inganta ba wannan ta inganta amma irin waɗannan masu son rai duk sai su je su tattare su watsar dan su kawo bala'i a gyara matulawa son rai kuma saboda suna son matasa su bi su a halatta a ce kada abubuwa sun inganta kaga yanzu wani aiki na addini da za a yi sai a ɗauko piano a buga yan mata da maza a cashe irin yadda kiristoci ga cashewa a cikin coci kuma a ce duk aljanna za a na da kyau irin addini ba abin wasa bane ya ce to duk wanda ya zaɓi allahwa walla'iba wal mazamira wal ma'azifa alal qur'an duk wanda ya zaɓi waɗannan akan alqur'ani wa in kana lafzu warada bil ishtira ko da wai lafazin ya zo da saya ma'ana ka je ne ka saya ma'ana ka sai kasat misali in kuma mawaƙiya ce kamar lokacin da ake sayan mawaƙi kuma mawaƙiya ka je ka sayo a'a duk mutumin da fifita domin kalma ta ashira wani lokacin tana nufin al-isa fifita wani abu akan wani abu ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda ulaika alladhina atharu ad-dalalata ala al-huda fifitawa kenan koda baka sayar da kuɗin ka baka zaman to dai kai dan abiyari ma a shakida ne duk inda ka san ana wake-wake ka fifita shi akan alqur'ani malam yace to wa in kana al-lafdhu warada bil ishtira'i li anna hadha al-lafdh domin shi wannan lafazi na alishtira a kinan yashtari lahul hadith yuzkaru ana amfani da shi ana ambatonsa filistibdali wajen musanya wal ikhtiyari da kuma mi da kuma zabi in ka fifita wani abu akan wani abu kasiran so da yawa wa qala qatada qatada yace rahimahullah Allah shi masa rahama wa rahimallahu jami'al muslimin hasbal hasbal almar'u min ad-dalalati ya ishi mutum bata ko hasbul mar'i min ad-dalalati an gane ko ya ishi mutum bata an yaktara hadithal batil ya zaɓi magana ta ƙarya ta shashanci ala hadithil haqqi akan magana ta gaskiya domin magana Allah gaskiya ce to shi kuma maganar mawaki galibi daga fasikanci sai wasu abubuwa na shashanci ko kuma kawai shirme waɗanda ba su da ma'ana in an nemi ma'anar su ba a san ma'anar ta ba har yanzu ana bukata a san a cikin yaren Hausa akwai waka da ake yi ana wani take ana cewa ayyerere na na yi har yanzu ana bukatar don Allah wanda yake jin Hausa ya fassara mana menene amma ana ayyerere na na yi muna da muna jira yace to hadha kulluhu naqalahu al-wahidi malan yace dukkan wannan Imam al-Wahidi ya ruwaito shi ko ya cira to shi rahimahullah Allah shi masa rahama wa kana min kibari salaf ya kasance daga cikin manyan salaf fil ilmi a cikin ilmi wal amali da aiki domin ba ilimin da ake so ba malami in yayi ilimi kuma ya aiki da shi yanzu muna karatu kwarai da gaske amma aiki da karatun ya zama to matsala gare mu shi yasa babu mutunta juna galibi babu magana wani lokacin ma magana da zaka faɗa kan mutum baka ma san ko haka ne ko ba haka ba babu wani bincike ma baka tsaya ma dalilan ka fahimce su ba kawai kai dai kai ta wuta ka samu dai ka shiga gidan rediyo a jimuriyar ka ka samu ka shiga gidan TV a jimuriyar ka ka samu ka watsa saman internet duniya ta ji ka abinda ka faɗa ka faɗa ne akan ilimi ko baka faɗa akan ilimi ba ba a sani ba to Allah dai ya kyauta da haka dai yana da kyau ɗaliban ilimi ai hattara malam yace to wa qala ghayruhu waninsa ya ce shi imamul wahidi kenan qala ibnu abbas ibnu abbas ya ce wa ibnu mas'ud da ibnu mas'ud wa mujahid da mujahid wa sa'id ibn jubair da sa'id dan jubair wa ikrima da ikrima wa qatada da qatada al muradu bi lahwi al hadith abinda ake nuhi da lahwi al hadith yace al-ghina waƙe waƙe wa anil hasan an karbo daga hasan mun ce an ce hasan a cikin littafin tafsiri galibi ana nufin al-hasan al-basri ba hasan ba wancan jikan manzo sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ta'ala shi al-hasan Allah shi masa rahama wa rahimallahu jami'al muslimin mu mun ce Allah ya jikan dukkan musulmai annahu cewa kullu annahu cewa kulla ma alha duk abin da ya shagaltar da kai anillahi ta'ala daga Allah kenan nan ba wai sai kawai ma wanda abin da ba duk abin da zai shagaltar da kai daga maganar Allah kenan ku daga lokacin da ko wake wake ne ko ba wake wake bane duk za su shiga ciki wa fi ma'ana yashtari qaulani a cikin ma'ana yashtari qaulani akwai magana guda biyu da malamai suka yi ahaduhuma na farko annahu shira'u bil mal shine ka sai abu da dukiya ka bada kuɗi kenan nan ashira'u al hissi wanda ake gani tunda lokacin da ka bada kuɗi ai ana gani wasani abu na biyu annahu al ikhtiyar shine abin da yake zabi an gane ko kama marar kamar yadda magana ta shuɗi wannan kuma sai zamanto abin nan ne ashira'ul ma'nawi ne tunda ka zabi abu ne cikin zuciyarka ko kuma dukkan su yana ɗaukar su ni an matsala wanda ya bada da kuɗi yayi shira'u wanda ya ya fifita cikin zuciyarsa bai bada kuɗi amma yana sauraren kuma yayi shira'u wanda ya bi din kuma ya saya kuma ya tsaya kuma ya saurara din kuma shi yayi shira'ul hissi wal ma'nawi ni an matsala duka yana lafazin yana ɗaukar wannan ma'ana waqila waɗansu kenan an ce al-ghina'u an gane ko shi ghina'u wato waƙe-waƙe manfadatul lil mal kamar abu ne wanda yake ɓata dukiya an gane ko manfada daga nafada ne shine abin da ya ƙare ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq mafsadatul lil qalbi wato abu ne wanda yake bata zuciya ana iya cewa mufsidatun amma sai aka ce mafsadatun maskhatatun lirabbi kuma abu ne wanda yana sawa fushin Allah wani lokacin ana kawo kamar abin da zai kawo asbabiyya matsayin maf'ulun li ajlihi yake amma duk da yake maf'ala ba tana bada wannan ma'ana ba amma wato asalin ta maf'ala ba ta bada ma'anar sababiyya amma dai a larabci cikin siyaki lokacin ana nufin yana bada irin wannan ma'ana kamar da yazo cikin hadisi zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cewa alwaladu majbanatun mabkhala kaga majbanatun da yana sa mutun ya ragwance daga aljubni mabkhala kuma yana sa da adam yayi wato ruwa ya zama to mai ruwa to ala ayyati hal dai wannan shi dai ne abinda waɗansu malamai sun kace kaga dukiyarka ta kare ka je ka halaka dukiyarka ga banza ga sunubi sannan ya bata ma zuciyarka haka kai inda baka son jin maganar Allah amma kana son jin maganar wani mahaluki sannan kuma ya sa Allah ya hushi da kai domin ka tunkari hushin Allah ka bata dukiyarka ga inda wato bai dace ba to kaga waɗannan abubuwa ya kamata a ce mu yi hattara da su kuma su ne hanyoyin da ake bi a yaƙi ƙasashenmu da sunan wayewa da culture da culture a sa matasa su je su yi abin da yanzu kun ga ƙasar Saudiya turawa suna suna ta kawo abubuwa da sunan yanci da sunan a ba mata yanci a ba matasa yanci a ba a nemo haƙƙin yara a bar mata su je su yi kallon fim a bari a yi rawa a yi wane ne ga shi nan dai abubuwa ga sunan dai da sunan wayewa da sunan ci gaba da sunan wane ne waɗannan duk abubuwa ne wanda suke hayaniya kuma malamai suna fahimtar su sai dai ai fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu da kasashen mu to ƴan uwa musulmi malam ya ce to kulna za mu ci jawabuhu abinda ake nuhi annahum yu'awwiluna hadhihi al-aya su su ibnu abbas da an kace suna cewa suna fassara wannan aya ne wa nadha'iraha da tamkarta wa hadhihi al-ahadith da waɗannan hadisai wa wa nadha'iraha da tamkarsu fayasrifunaha an zahiriha an gane ko kenan su waɗanda suke ganin ya halatta a saurari music ya ce to fa yasrifuna ha an zahiriha su kawai sai su yi tawilin wannan aya su juyar da ita daga zahirinta mutaba'atan lil hawa don su bi son ransu wa mailan ila shahawati don kuma su tahi zuwa ga shawa dama haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan azima masu bin shawa suna son ku karkata karkata mai girma shi yasa duk abin da an ka kawo sai a ce ai malamai sun yi sabani in an kawo wani abu in baka ruhi na in haramun na suka jance a'a wasu sun ce maka ruhi na ko ko a'a qadiya kaza an yi sabani kanta wai saboda suka son suka yi su rage ma mutane wato kokari cikin addini wannan kuma hanya da wanda ya dauke ta zai kama hanya ta halaka malam yace to walau nazaru bi uqulihim da dai sun kalla da hankulan su fi ma yansha'u ga abin da yake tasowa an jam'iyyati sima'i daga taro-taron nan da aka yi na sauraren wake-wake fi zamani na a zamaninmu malam yana magana a zamaninsa tun tun tun tun shekaru nawa da suka wuce domin idan muka duba cikin wannan littafi da suka kawo tarihin shi wannan malamin wanda yake ya rubuta wato wannan littafi suke nuna cewa ya mutu ya rubuta abin nan ya rubuta wani littafi hijira tana da shekara ɗari shida da sittin da takwas to amma ba a samu labarin mutuwarsa ba ba a san lokacin da ya mutu ba ya mutu wato ya rubuta wannan littafin ya kare ta'alikinsa shekara 600 ma'ana kenan abin da ya rubuta littafin shekara 668 to amma mutuwarsa ba a samu labarin mutuwarsa ba a wace shekara ya mutu shin ya mutu ne bayan ya kare rubuta wannan littafi da lokaci mai tsawo ko ko ya mutu ne da rubuta littafin bai jima ba ya mutu Allah ya karbi ransa duk dai ba a samu wannan labari ba an gane ko sai an duba Allah ya sa an ci karo da wannan to kadibi tun hijira na da shekara 368 yace fi zamanina a cikin zamanin mu ashe tun wancan zamani akwai masu kokarin sai sun halartar da waɗannan abubuwa dan haka dan wani mutum ya zo da wani ra'ayi shi yasa abin da nake kira zuwa ga ƴan uwa kada ka ji wani ya zo da wata sabuwar aƙida ko ya zo da wani sabuwar ra'ayi ka sa tsammani shine ya gabata in ka koma ma littattafan aƙida da tarihi kawai sai ka iske wannan kawai ma shi dan kore ne ya dan ɗiɗɗibo ne ba wai abin shi ya kirkiro shi ba duk wata aƙida da kake gani galibi zaka iske kawai akwai wanda suka yi ta waɗansu maganganun an san su an riga ka sanin su ba a da niyya a yaɗa su ne cikin al'umma don ba su da wani alkhairi amma kullum wani na bayan ra'ayin shaz yana bayan kaza yana bayan ka'idat khalif tu'raf ka saba mutane don a san ka ko kuma duk inda an ka samu rukhsa cikin fiqh sai shi bai son mazhaba sai inda akwai wata rukhsa sai shi ta kwakwashi ki rukhsoshi shi yasa malamai sun kace man tatabba ar-rukhas tazandaka wanda ya dauki rukhas na fuqaha bai aiki da wata azima kawai dai rukhas rukhas kawai ke so karshe zai zan zindiki zai fi zama daga cikin musulunci domin addinin ne baya so amma shi yasa ke irin wannan dan haka ya kamata ɗaliban ilimi a yi hattara da irin waɗannan wato aqidu duk wata aqida in ka jita ka koma cikin littattafan da suka bayani ka koma cikin al-milal wan nihal na Imam Shehristani ka koma cikin Al-Milal wan Nihal na Imam Ibn Hazm ka koma cikin Al-Mawsu' al-Muyassara fil adyan wal ahzab wal firq al-mu'asira kaga tarihin aqidu ina fata ana fahimta ta yana da kyau ka san tarihin aqidu ka san yadda kuma ake tattaunawa ina fata an fahimci duk wani abu da zaka ji sabo in ka duba sai ka iske ba wai wannan aqida ba wai wani a'a akwai ta dama ko na wajen turawa din ko na wajajen mu Allah kai mana mai kyau to wannan shi dai ne malam yace to walau nazaru bi uqulihim da dai sun kalla da hankulansu fi ma yansha'u an jam'iyyati sima abin da yake faruwa a jam'iyyoyi taro taro na saurare na wake-wake fi zamanin a zamanin su kaji malai ce tun zamanin su sheki hijira tana da shekara 868 a wannan lokacin ya rubuta wani littafi fi zamanin hadha a cikin zamanin mu wannan min al mafasidi na bannace bannace la alimu da sun san hurmatahu cewa wannan sauraren wake-waken haramun ne bila khilafin ba tare da sabani ba bainal muslimin tsakankanin musulmai yace to fa innahum domin su ishtaratu fa inna shuruta ibahati sima'i domin sharuɗan halatta saurare na waƙe-waƙe inda man abahahu a wajen da ya wajen wanda ya halatta la tashtami'u fi zamanina hadha ba yadda za a iya same su alama huwa musturun akan abin da yake rubuce fi kutubil mashayikhi a cikin littafan shehunnai nan malamai yake nufi wa arbabi tariqi da kuma shugabannin hanya kenan nan misali don akwai waɗansu daga nan sufaye za ku ga waɗansu daga cikin gulatu sufiya suna halatta kada ganga a yi rawa kaga ƙarshe wannan kiɗe kiɗen a ce addufu addufu wannan zamanin aure ne lokacin aure ne zamanin manzo Allah sallama da ake cewa an tarbe shi da duffu ko wane ne waɗannan wasu abubuwa da suka faru ba kaɗe kaɗe bane ba raye bane duffu amma yanzu mutum ya ɗauko ganga a tara mata a tara maza a zo kuma a yi waɗansu abubuwa da waƙe-waƙe to kaga waɗanda wanda ma ga cewa a hana haɗuwar mata da maza kaga ba a haɗa ba an ɗauko mace tana waƙa gaban maza kaga nan ƙarshe da duk gamewa za a yi don haka waɗannan nan ma da sun ka halatta su shin ji shi gashi shi wannan malamin ma sufi ne ma domin yana da nuz'a sufiya tare da shi akwai wani ɗan nau'i na sufanci tare da shi amma kaji yana nuna cewa wannan abin bai halatta ba to ina ga waɗansu waɗanda suke cewa wannan abin ya halatta wala wishtagalna malam yace da mun shagaltu bi tafsili mafasidihi mu ce mu fayyace mu yi bayani dalla dalla filla filla kwatta kwatta game da bannar da wato wannan waƙe waƙen yake dauke da ita wa adadi shurutihi ko mu ce sai mun kawo dukkan sharuɗan da shi wanda ya kawo sharuɗan ma da ba ya ce haramun ne mutlaqan ba inda man abahahu ga wanda shi yace abin halatta ne yace la kharajna am maqsudi kitabina hadha da mun fita daga manufan littafin mu domin mun ce za mu yi littafi ne takaitacce to malai ce da za a ce sai an bi ɗaya bayan ɗaya a shagalta da kawo tafsili na hujjoji da dalilai kuma a nemi sharuɗin da shi mutumin ya kawo a kawo sharuɗin a ga yadda za a yi ma sharuɗin in sun yadda shari'a ta da su in ba ta yadda ba sannan kuma a nuna waɗannan sharuɗin ba sa cika ba a bin su don haka wannan abin haramun ne ba zancen wasu sharuɗa ya ce to da zaunci za mu yi wannan da littafin mu zai fita daga matsayinsa domin sai an shiga cikin wani bayani an yi abin nan don haka bayanai ne masu faɗi kwarai da gaske don haka za ku ga cewa duk wata ɓanna ba a kira zuwa gare ta lokaci ɗaya amma sai an canza mata kama kun ga yanzu misali waɗansu da suke son su kawo waɗansu abubuwa cikin addini sai su fake da waɗansu abubuwa idan an ka ce ɓanna kai tsaye za a zo mata ba za a ba amma an ka yi mata sibga ta addini an ka rina ta da wani rini na addini an ka ce to ai addini na ce ayi to kun ga zaka ga mutum yana jin daɗi ya ce to ai wannan al'amarin yana da kyau za ga yanzu waɗanda suke fayyacewa wajen rawa ɗin nan ka ga mutum wanda yana rawa irin rawa da ba wata hishma ba wani mutunci a cikinta ba wani abu da ya kama da haka a ba kuma sai ya fake da sunan ai addini ya ce shi rawa ya yi kwance yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza to kaga wannan da sifa ce ta addini yake son sai ya yada wato wannan tunanin nashi shi yasa duka irin waɗansu abubuwa da shari'a ta haramta sai a yi musu wata sibga sai a dawo da su sai a ce a'a wannan tsarin addini ne a'a ba sai ka bi son ranka ba in dai za ka yin saɓon Allah wato shi yasa wanda yake sabon Allah yake son ya halatta shi sai zamanto matsala ne ya fi ga wanda yake sabon Allah ya san su yi sabon Allah ne kawai domin waɗanda suke saba ma Allah suke kiɗa da wani abu sun san abin da suke yi ba daidai bane kenan su suna isu tuba amma wanda ya mai sibga ta addini ya sa shi da siga ta addini sai ya doge akan cewa sai ya maida shi addini kuma sai ya kira waɗansu zuwa ga irin wannan balla to kun ga irin wannan ya anka ce a bishi za a iya samun matsaloli wato kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya muna mai kyau mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 850 a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce kaifa waqa'a qawluhu ta'ala ya akai fadar allah subhanahu wa ta'ala tazzo wa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi mutun dan adam wasici da iyayen shi suratul luqman aya ta 14 al-ayataini fi asna'i wasiyati luqman amma a cikin lokacin da luqman yake ma wato wasi yake ma dansa wasiya libnihi ga dansa wamal jami'u bainahuma to kuma me zai hada su tunda Allah ya ce walaqad atina ana bari kisan luqman ne walaqad atina luqman alhikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid yace to sai anka ce wasayna insana ka gani kuma sai aka dawo Allah ya ce yayi wasici ga dan adam to an kai wannan ayat ta zu yace qulna za mu ce hiya jumlatun jumla ce waqa'at ta ta abku ko ta gitto mu'tarida wadda ta gitta ala sabili listitrat akan hanya ko uslubi nan ake nufi istitrad shine na tsawaita magana istitrad kamar mutum ya tsawaita magana saboda wato wata bukata da yake ganin ya kamata a yi ta'kidan dan karfafawa lima fi wasiyatul luqman game da abinda a cikin wasiyatul luqman minan nahyi an shirki cewa an yi hani daga shirka hani daga shirka domin ya kawo zancen hani daga shirka to shikenan sai an kai istitradi an ka kawo haƙƙi domin bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye ko ina cikin alkur'ani galibi haka zaka ganshi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana kenan sai an kai istitradi an ka ciki daga haƙƙin Allah tunda shi yayi bayanin shirka inna shirka la dhulmun azim sai an ka zo ga haƙƙi wato na iyaye kamar yadda wato al'ada ta alkur'ani take kenan sai zama to magana Allah ce an kai i'tiradi wadansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a shi wa wasainal insana magana ce ta luqman an gane ko ma'ana na an shafe kamar hikaya ce ta magana Allah luqman yayi domin bayan ya ce wa ɗansa inna shirka la zulmun azim wa wasainal insana kamar ya ce wato abin nan wa qala Allah kamar Allah ya ce ووصينا الانسان بوالديه كسني دانا يا بني قال الله ووصينا الانسان كسني يا كاي دان دانا الله يا تunda yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa wasaina al insana ay wa qala Allah ay wa wasa abin nan wasaina al insana sai amfani sai Allah ya amfani da uslubi na mubashir an shafe hikaya ta qaulul luqman sai anka ce wa wasaina al insana saboda cikin kissa shi ake in ka zo zaka iya fahimtar wannan wato kuma su ma suka ce a'a i'tiradi ne daga cikin malamai sun ka tafi cewa i'tiradi ne ma'ana Allah ya yanke saboda dama daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye sai aka ka aka bijiro da shi saboda akan uslubi na alqur'ani ake son kissa ta tafi waɗansu malamai sun tafi akan wannan to ina ganin ga dukkan alamu yan uwa musulmi lokacin mu ya matso nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh